الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah da ya saka nuna mana wannan rana ta Juma'a dan ci gaba da karatun wannan littafi na Al-Fiqh al-Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah i'dad nukhbatan min al-ulama wanda zamu tashi muna cikin kitabu sala zamu tashi al-babu salisu babu na uku fi mawaqit as-sala a cikin lokutan sallah bayanin lokutan sallah mala ya ce wasulita suka ce assalawatul mafrudat sallolin da aka farlanta su hamsun guda biyar ne filiyomi wallaila a cikin ini da dare sallah biyar ne likulli salatin minha kowace sallah daga cikin biyar nan na da waktun muhaddat lokacin da aka iyakance mata haddadahu shar'u wanda shari'a musulunci ta haddade ma wannan sallah qala ta'ala Allah ta'ala yace inna salata lalle sallah kanat alal mu'mini ta zamanto ga masu imani kitaban mawquta ma'ana eh lokaci ne wanda aka kayyade ma'ana kowace sallah tana da lokacinta ai mafrudan fi awqatin muhaddada shine kitaban mawquta abin farlantawa ce a cikin lokutan da aka haddade shine kitaban mafrudan ma'ana abin farlantawa ce mawqutan a cikin lokutan da aka iyakance suratul nisa'i aya 103 ya'ani yana nufin mafruda abin farlantawa ne fi awqatin muhaddada a cikin lokutan da aka haddade fala tujzi'us sala sallah bata isa bata isuwa ta cika ƙabla dukul waqtiha ba tare da shigar lokacinta ba da haka bai halitta a yi sallah ba cikin lokacinta ba dole sai lokacin sallah ya yi sannan eh annan a yi ta wa hadhihi almawaqit wa'annan lokuta al'aslu fiha asali a cikin waɗannan lokuta hadisu bin umar shine hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waqtu zuhur lokacin sallah a zuhur na farko idza zalata shams idan rana ta gushe daga tsakiyar sama ma'ana idan rana ta zo tsakiya to da ta gushe daga tsakiyar nan lokacin sallah a zuhur na farko ya shigo shine idza zalata shams wa kana zillur rajul inuwar mutum ta zamanto ka tsulihi kaman tsawonsa malam ya hadur al'asar matuƙar lokacin la'asar mana bai shigo ba to wannan duka lokaci ne na salata tun daga karkacewar rana daga tsakiyar sama har zuwa da lokacin inuwar kowane mutum ta zamanto daidai tsawonsa matuƙar lokacin sallar a la'asar bai shigo ba to wannan duka lokaci ne na mai na sallar azuhur ko wa waqtul asr lokacin sallar la'asar kuma ko daga lokacin da inuwar mutum ta karu daga tsawon shi malam tasfarra shams matukar rana ba ta yi fatsi ba a lokacin haduwarta lokacin da rana za ta haduwa za ga akwai wani jaje da yake hutowa fatsi matuƙar rana ba ta yi fatsi ba to duka wannan lokacin sallan la'asar ne yanan lokacin sallan la'asar na farawa daga lokacin da inuwar mutum ta ƙaru daga tsawonsa har zuwa lokacin da rana ta yi fatsi dab da faɗuwarta wannan duka lokacin sallan la'asar ne in mutum ya salla zuwa wannan lokacin saboda uzuri ya yi sallah la'asar a cikin lokaci wa waqtu salatul maghrib lokacin sallar maghriba ma lam yaghib ash-shams daga lokacin da rana ta fadi ta fada ma'ana ta buya ma lam yaghib ash-shafaq matuqash shafaqi bai boye ba shafaq shine bayan rana ta fadi akwai wani ɗan hajo ja da yake ragewa to matukar akwai wannan hajon to duk lokacin magariba ne amma da lokacin da wannan hajon ya ɓace to an shiga sallar isha'i wa waqtu salatul isha lokacin sallar isha'i kuma daga ɓacewar shafaƙi ɗin nan ila nisfin lailil ausat har zuwa rabin dare wanda yake al'ausat mafi tsakiya ma'ana har zuwa suka ce zuwa ƙarshe kamar goma ko goma da sha ɗaya haka da sauransu ko wa waqtu salatu subhi lokacin sallah asbahi kuma min tulu'il fajri daga hutawa alfijiri na gaskiya malam ta tulu'i shamsi matukar rana bata huto ba to duk lokacin sallah asbahi da rana ta huto lokacin sallah asbahi ya huta wannan hadisin imam muslim ya rawato shi hadisi mai lamba 612 da aka fa salatu zuhuri kenan nan yanzu za a yi muku bayanin hadisin sallah azhur yabda waqtaha lokacinta yana farawa ne bi zawali shams daga karkacewar rana ai mailuha an kaba sama karkacewar rana daga tsakiyar sama ila jihatil maghrib tana fuskantar mahwada mahwadatta wa yamtaddu waqtaha lokacinta kuma yana zarcewa ila an yasira zillu kulli shay'in mithlahu har inuwa kowane abu ta zamanto kwatankacin shi fituli a ciki a wajen tsawo da haka wa yustahabbu an so ta'jiluha gaggauta sallar la'asar ay azhur fi awwal waqtiha a farkon lokacinta ko illa idan shaddal har sai dai idan zafi ya yi tsanani bai yi ta habbuta a kairuha to a wannan lokaci an so a jinkirta ita sallah a zuhur in akwai tsananin zahi ilal ibrade har zuwa dab da sallar la'asar mana har lokacin da rana sai sai ji ƙauli sallallahu alaihi sallama saboda faɗin manzan Allah idan shaddal harru in zafi ya yi tsanani fa'abridu bisala ku sanyaya sallah fa'in na shiddatar harri domin tsananin zahi min faihi jahannam yana daga lunhashin wutar jahannama. Wutar jahannama ta kai ƙara wajen Allah a kala ba'adi ba'adan shashe nana cin shashi saboda babu abin da za ci, aka ba ta daman ta yi lunhashi sau biyu a shekara. lokacin zahi da lokacin sanyi lokacin da kaga zahi yayi tsanani to lumhashin wuta jahannama ne lokacin da zahi yayi tsanani eh sanyi yayi tsanani kamar irin su jaura shi ma wannan lumhashin na wuta jahannama wa salatul asr sallal la'asr kuma yabda waqtaha lokacin ta na farawa min nihayat waqti zuhri daga ƙarshen lokacin azhur ai min sayrurati zillu kulli shay'in mislahu daga kasancewar inuwar kowane abu kwatankwacin shi to daga nan ne lokacin sallah azhur ke farawa wayantahi bi ghurubi shams yana karewa da zarar rana ta faɗi ai inda akhirin lisfira a wajen ƙarshen ma'ana hazo wannan fatsi da yake saura bayan haɗuwar rana wa yusannu an sunnanta ta'jiluha fi awwalil waqti a gaggauta sallar la'asar a farkon lokaci wahiyar salatul wusta ita ce sallar nan wacce take alwusta mai daraja allati nassallahu alaiha wacce Allah ya yi nassi a gare ta ya kawo dalili a cikin ɗaukakar tafi ƙauli ta'ala a cikin faɗar Allah ta'ala hafizu ala salawat ku tsare salloli wasu salatul wusta da kuma sallah wadda take mafi daraja ko kuma mafi ɗaukaka ko kuma wa ƙomo lillahi ƙanitin ku tsayu ga Allah kuna masu shiru a lokacin da kuke sallah. Suratul Baqara aya 238. Wa qamar amara Annabi sallallahu alaihi wasallam bil muhafazati alaiha. Manzo Allah yayi umarni da a tsare sallar la'asar. Fa qala yace man fatatuhu salatal asr. Wanda sallar la'asar ta kubuce masa bai yi ta ba a lokacin ta. Fa ka annama witra ahlahu wa malahu kaman dai ya yi asaran iyalinsa da dukiyarsa ne gaba ɗaya ai abin akwai ciwo ko to haka kenan wa qala aidan kuma manzo Allah ya ce man taraka al-asra wanda ya bar sallar la'asar faqad habita amaluhu aikin shi ya baci Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba 553 wa waqtu salatu al-asr maghrib lokacin sallan magariba kuma lokacin sallan magariba min gurubi shams daga ɓoyewa haɗuwar rana ila magribi shafqi har zuwa ɓoyewar shafaqi ash-shafaqu shine jan da yake ragewa na faɗuwar rana wanda yake al-ahmar ja li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce waktu salatul maghrib lokacin sallar magariba malam ya gibe shafaq matuƙar shafaƙi bai ɓoye ba ko wai sannu an sunanta ta ajiluha a gaggauta ta fi awwal wakti ha a farkon lokacinta liƙaulihi sallallahu Alaihi wasallama saboda faɗar manzan Allah da yake cewa la ta zalo ummati bi khairin al'umma ta ba su gushewa alkhairi na tare da su malam yu'akhiru al-maghriba matukar ba su jinkirta sallan magriba ba hatta tashtabika an-nujum har tauraru su shiga juna ma'ana tauraru su bayyana kenan kai kai daren wallahi aha illa lailatal muzdalifa sai dai a daren muzdalifa lil muhrim bil hajj ga wanda yake da haramin aikin hajji faisannu ana an sunanta ta'khir hajjin kirtata hatta tusalla ma al-isha'i jam'a ta'khir har a sallace ta tare da sallar isha'i shine ayi jam'i ta'khir a jinkirtata sai ayi su tare ayi sallar magariba da sallar isha'i a muzdalifa ko amma salatul isha amma sallar isha'i فيبدأ وقتها لوكتين تينا فارا من مغيب الشفق الأحمر دزارا وأن شفق جايا قوي إلى نصف الليل حزوها ربن دري لقوله صلى الله عليه وسلم سبب فتر من زان الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء لوكتين صلى العشاء إلى نصف الليل الأوسط زوها ربن دري wanda yake tsakatsaki ma muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 173 wani yanki ne na hadisi mai tsawo wanda ya zo a cikin bayani akan lokutan sallah wa yustahabbu ta'khiruha ita ma an so a jinkirta sallar isha'i ila akhir alwaqt almukhtar har zuwa ƙarshen lokaci wanda yake zababbe malam takun mashaqqa in dai babu tsanani a cikin yin haka wa yukrahu an-nawm qawlaha kuma an karhanta yin barci kafin ayi sallar isha'i wal hadithu ba'daha kuma an karhanta yin hira bayan sallar isha'i ligairin maslaha in dai ba hira bace wadda akwai maslaha a ciki yana azfa da bayan sallar isha'i a zo a yi ta hira banza wadda babu wata maslaha a ciki wannan bai kamata li hadisi abi barzata saboda hadisi abi barzata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yakrahu an-nawma qabla al-isha' ya kasance yana kyaman yin bacci kafin sallar isha'i wal hadith ba'daha da kuma hira bayan sallar isha'i hira da babu maslaha a ciki wa waqtu salatul fajr lokacin sallar alfijiri min tulu'il fajr thani daga fitowa alfijiri na biyu dan akwai alfijiri na farko da yake hutowa haske na farko da yake hutowa kuma dan lokaci kadan ya bace ba shi ba na biyun wanda shi yana haskake sararin samaniya kuma sai gari ya yi ma'ana ya yi haske ila tulo ishamsi har zuwa dab da hutawar rana wai sahabu ta ashiruwa an so gaggauta sallar asubahi idan ta haƙaƙa tulo alfajiri in dai hutawar alfijiri ya tabbata to kawai a yi sallar asubahi hadihi hiyar auƙar waɗannan su ne lokuta allaci waɗanda ya shirawa a da'u salawatul khamsi fiha aka shar'anta a yi sallolin nan guda biyar a cikinsu fayajibu alal musulmin wajibi ne ga musulmi a taƙayyudu bi zalika su ƙayyadu da wannan lokuta kowace sallah su yi ta a cikin lokutan da aka yi bayani wal muhafazatu alaiha fi waqtiha su tsare sallah a cikin lokacinta wa tarku ta'khiruha da barin jinkirta sallah li'anna allaha tawa'ada alladhina yu'akhirunaha dan Allah ya aje narkon azaba ga masu jinkirta sallah an wakti ha daga lokacinta wa qala ta'ala Allah ta'ala yace fawailul lil musallin azaba ta tabbata ko bane ya tabbata ko musiba ta tabbata ga masu sallah alladhina hum an salatihim sahun wa'anda suke marabkana game da sallolin su sai lokacin da suka kada masu tashi yi sallah suratul ma'un wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace fa khalafa min ba'dihim khalfun sai suka maye bayan sahabbai khalfun wasu mamaya adaa'us salata suna tozarta sallah ma'ana ba su yin sallah a cikin lokaci wattaba'u shahawat suna bin shawoyin zukatansu fa sawfa yalqawna ghayya da sannu za su haɗu da azaba mai tsanani suratu maryam aya ta 59 wal ghayyu huwa al azabu shadid alghayyu shine azaba mai tsanani almudaafu wanda ake ninnin kashi washarru da kuma sharri wal khaybatu da kuma tabewa fi jahannama a cikin wuta jahannama iyadan billah Allah ya tsare mu wa ada'u salawat bayar da salloli fi auqatiha a lokacin su min ahabbil a'mal ila Allah na daga cikin ayyukan da Allah ya hiso in sallah cikin lokaci wa afdaliha kuma mafifitan ayyuka faqad su'ila annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali wai wani aiki ne ahabbu ila Allah ya hiso yuwa ga Allah qala sai manzo Allah ya ce as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta wannan hadisi yana na a cikin bukhari da muslim a sayi bukhari hadisi mai lamba 527 a sayi muslim hadisi mai lamba ya zo a hadisi mai lamba na 85 da kuma mai lamba na 139 وانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه